إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haduwarmu a markazu ahalus sunna wal jama'a wanda ke ngwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha biyar ga wata na Rajab hijira shekara dubu da dari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da ishirin da uku ga wata na hudu shekara dubu biyu da goma sha shida yau za mu yi kisar annaba musa alaihissalam da fir'aun yau darasinmu na biyar ne a wannan kisa kisa a alkur'aniya to 22 na turawa ko to a matsala a takaice kenan yau za mu kisa ta biyar a wannan kisa ta musa da fir'aun yan uwa mun yi dai matakai da dama darasi na daya kan aihuwa annabi Musa alayhi salam na biyu zuwa yanda ya taso a Masar na uku zuwa inda ya huto gidan inda ya samu ya hidima ta shekara goma ya yi arme na hudu muna dai a cikin dutse ko a wannan dajin kungurmin daji inda aka wa Allah ya wa Musa alayhi salam magana kinin tur yanzu a darasinmu da ya huce muna cikin darasinmu yana cikin fadar fir'aun bayan ya nemi hujja annabi musa salam ya gwada mai hujjar cewa shi daga allah yake wannan mu'jiza da ya gani wanda fir'aun da jama'a suka gani maimakon su mai wuya su yi imani sai suka juya abin da cewa sihiri ne kuma sihirin ma mai girma kan haka ne darasin mu zo muna daidai wannan bayanin na fir'aun ya nemi mahuta ya nemi shawara an ba shi shawarar duk inda yake mulki ya nemi gudunmuwa a yi shela duk wani ƙwararren matsahi a kawo kuma mun yi wannan bayani a daidai inda muka zo bakin cewa ƙala mawa'idukum yawon zina wa yi nasu duha alkawarin da aka yi shi ne rana yawon zina shi dai abu na sananne wata rana ce ta mahaɗa sallah ce kasuwa ce menene shi dai wata rana ce ta mahaɗa daman adatan wurin haɗuwar mutane ne wanda wannan hikimar Allah irin wannan al'amari da a cikin hada ake wanda an san kuma bayan da za a yi fir'aun ya bar abin wannan ya gawa amma hikimar Allah wannan abin da ya yi da niyyar ya murkushe annabi Musa alaihi salam ya kare lagon Musa ashe shi sababin kare shi da abin yanzu fir'auna da kanshi yake gayya kaga dole kowa zo yayi gayya yanda kowa zai zo a gaban kowa da kowa za a yi abin kowa zai ci sakon Allah kowa zai ga wannan aya ta Allah zuwa ga fir'aun wannan kudi ba wanda ya karanci kissa wannan yaro mai imani wanda ya yi abin kai da kawo tsakanin malamin malamin mai koya koya tsayi da malami na wancan zamanin mai addinin mana mai rubananci wanda dai kaga wannan karshen lokacin da aka yi aka yi mana aka aka kashe shi ai kaga ya ba da kanshi da niyyar cewa sarki ba ka iya kashe ni ko ya ce amma in ka ka kashe ni ka tara kowa da kowa in ka tara kowa da kowa idan ka halbi kibiya cewa wa rafil gulam za ka same ni wannan yaro ya haka ne dan da awa ta kai ma kowa ya gane gaskiya yaro ya bada kanshi kuma sarki ta da kowa da kowa aka ana harba kashe yaro anan kowa ce amanna bi rabbil gulam kowa ya imani gaba daya abin sarki ki gudu kiman shi shi ma fir'aun abin da ya shirya kenan ya tara kowa da kowa ya ga a ga yanda zai karya annabi Musa alaihi salam mana a gaban kowa da kowa to shine yanzu kenan ga munan a wannan wuri yanzu alƙawari da aka na yawmuz zina ya tabbata an zo an tattaru fatawalla fir'aun fa jama'a kai da wutun mata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى نعم ينزكنا وانت القولي دعكي فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى فرعون كنا وانت هدوا دعكي دقوا دعنتش fir'aun ya tashi daga hada ba tare mata imani ya je ya yi shela duk abin da ya shirya na makirci na yadda za a yi ya karya annabi musa alaihissalam ya tara kuma ga fir'auna nan ya zo fa jama'a kai da wasu ma'ata ya tara duk abin da ya shirya kuma ga shi nan ya zo hili da aka yi randebu na yau mazina sun ma'ata yanzu kenan ga muna a wani hilin wannan mahada ta fir'aun da fadar fir'aun da mabiyan fir'aun da musa alaihissalam yanzu musa alaihissalam da harko sai ya ci gaba da nasiha ƙada lahun musa wailaku la taftarwa alallahi kariban fasuhitakun bi azab wa kad khaba man iftara musa alaihissalam wa'azin da yake a wannan jama'a wannan matsawa yake ce musu kai canku ma'ana wailaku kalma ce ta tsoratarwa na gashi sun zo da wada da gaskiya sun shirya tsari suna neman wada da mu'jiza ta wai da ku kai can ku la taftaru ala Allah kadiban kada ku kirkiri ƙarya ku dangana ga Allah ku yaki da gaskiya fa yushitakum bi azab kuma wala idan kuka yi haka Allah zai tumbike ku mana nan halakarwa ta gaba daya fahimtakum bi azab Allah zai tumbike ku da wata azaba ta musamman yace wa kad khaba man iftara wala tabbas duk wani kirkirin ƙarya dangana ma Allah duk wani gaskiya tabbas ya tabi duka yayin fir'aun kai Musa salam ya wa'azi ya tsoratar da wa'annan matsafa yanzu bayan haka sun ji wannan magana sun ji magana Musa salam fatanaza'u amarahum bainahum fatanaza'u amrahum bainahum yanzu sai suka koma gehi suka shiga shawara tattaunawa shin wannan ko an ya ba annabin Allah bane ba a kai ba annabi bane ba nake an samu algargama mu kalubalance shi ko kuma kabi a a sai da Allah anan da Allah tabbatar mana cewa fatanaza'u amrahum bainahum sun yi rigima sun yi jayayya tsakaninsu na kan me za a yi wa sarrun najawa wannan abin suka yi zargi tsakaninsu sun ɓoye abu ne na cikin gida tsakanin waɗannan matsala wasarun najawa sun ɓoye abin da suke tattaunawa tsakaninsu bayan tattaunawa da shawara da gargama sai suka yanki in hazan قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى
نعم yanzu abinda suka bayan tattaunawa ga abinda suka yanki ina hazani la sahiran wa'annan guda biyu wannan malaman nawo ku hakuri cewa ina hadai ne ya kamata su ce hana cewa kuskure ne malaman nawo akwai masu ka a na ai kamata yi in ma kuskure ne ai in hadai ne kamata a ce hadai ne da sau almusanna ana mai damma da alif ana mai nasaba da kasa da kasara ko jarra da jarra da da ya to anan ya ka saba abu a ce in hadai to nan dole ka bi yosha kai ka'idar to shi nawon ta zo kada ta zo kenan wannan kuma malamai na cewa ma kuma ya wani qur'ani ne annabi iya magana bi lisanin arabiyyin mubin cewa ya tabbata a cikin larabawa akwai masu wa dukkan abin da yake musanna suna mai damma da fataha da jarra da alif cikin larabawan kansu amma ba kowa san haka ba wasu ka shiga magana a hannun kuskure ne daga bada an gyara qur'ani ba magana kuskure cikin qur'ani nan dai Allah ce suka ce in hadani la sahirani kun ga wa'annan ma'ana na ishara gawa ga Musa da Harun la sahirani matsafa ne kula yuridani an yukhruja kuma min ajakum bisirima suna so ne su hudda ku daga cikin garinku da kasarku mun wasu kurin su hudda ku daga garinku ku bi su ku bisirima dalilin tsahin da suke da shi wa zahaba bitarikatukumul mutla su tahi su lalata abinda kuka gada mai muhimmanci na gada na meye suna karrama suna ba da kima ga abinda aka isko na addinin gargajiya wa a wajen sanar addininsu shine hanya musula abin gwadawa abin al'ajabi ba da misali hanyar da suke kanta ta bautar wani Allah suna ita ce aka suke na bata an ɓata addininmu na uwaye da kakannu hainan kowa iya alfakari da uwaye da kakanni fir'auna ma da su yayi kullum amma mu tsaya hujja uwaye da kakanni mu zo mun hujja ce duk hatta fir'auna ita yi eh eh fa mal kullu ula ce ko kenan wannan magana uwaye da kakanni hujja ce ta dumar hujja yanzu in wake nan anan ya tabbata cewa wannan al'amari sun tabbatar da tsayi ne haka suka faɗi cewa tsayi ne kuma ga abin da ake ni nan kenan sun wa mutane wata hudu ba kenan kanku yarda da shi kurin matsahi ne don haka fa'ajimi'u kaidakum sun fa'ajimi'u kaidakum sun ma'atu soffa wa kwada aflahal yau mamani sa'ala fa'ajimi'u kaidakum sun ma'atu soffa yanzu abin da za a yi tun da mun gano da matsawa ne ko to yanzu kowa dun wani domin an tara mutane masu yawan gaske wannan masu malaman tafsiri ko tarihi dubu goma sha biyu dubu wa ne dai mai imanin dai gayya ce ta fir'auna kuma ya aika dukkan inda yake mulki a kame duk wani kudin tsayi mai dai imani mutane ne masu yawa matsafa yanzu kenan sun shawarar cewa fa ajin kaudakum kowa ya zo yanzu ya kawo wuri guda sun ma a a zo a haɗu a lokaci guda kowa su kina shi kuma abin da suke tabbatarwa wa kad aflaha al-yawm man ista'ala yau ya rabauta duk wanda ya nasara a yau daga yau shike kire domin nan gaban kowa da kowa ne kina mai nasara ya ci galaba eh wanda ya ci nasara a gaban kowa shine mai rinjayi dan ɗan wa'illa anan kayan mu shiga maganar sakin sanda cikin shuara Allah subhanahu wata'ala ya ga mana abinda aka yi na tattaunawa tsakanin domin kayan su fara fa jama'a kawai da wasu bayan an tara sun nemi ma'ana wani alkawali kayan su fara da fir'auna sun nemi alkawalin me za a ba su in sun ci nasara ina ga can da zama koma ko fa jama'a saharatu limakatun wa'adun yawwa
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين نعم ينزلنا يا كرم تدمو ashe wannan haduwa da aka yi a wannan wuri kahin su hara cikin domin suna da wayo su ma Allah ce fajumi a sahatu limikati mu ma'alum an hada wa'annan matsawa da aka yi alkawalin hadawa sun haɗu a wannan rana sananna yau mazina kuma ilin nas hal antum mujtami'un nan kenan a wajen kira an wa mutane kira na jan hankali na kuɗaitarwa ku zo man ku haɗu a haɗu kowa da kowa ya zo kamata a barka kan labari ya barka maza maza ku zo tuna Allah ka ce bayan an zo kahin a fara wannan magana ta gwada mu'jiza da matsafa me suka ce la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibi ne ka da kai da hankalin waɗannan mutane wai nan menene nan magana ce ta mutane mutanen gari an kallo an yi mu zina wasu ka haɗu wai mu zai magana su a zo a haɗu za a buga za a gwada tsakanin Musa da Fir'aun la'allana nattabi as-sa'arati in kanu hum ghalibin iyayewa babban matsawa in su suka ci nasara kai ba su ce ba abu gaskiya ke su suna nan daga maganar su suna nan kan galgajin su eh sai suka yawa babban matsawa in su suka ci nasara in waka da su sun ji gaskiya babu a kurin bin matsawa ne a gaba eh su za mu matsawa ɗan su suka ci nasara yanzu kenan a nan daman ba maganin bin gaskiya suna nan ɓangaren su ga abin da matsawa za su فلما جاء السحرة فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبون قال نعم وإنكم إذا من المقربين نعم ينزو الله فلما جاء السحرة lokacin da waɗannan matsawa suka zo gabatar da tsahinsu qalu li fir'aun sai suka ce ma fir'aun a inna lana la'ajaran in kunna nahnu al-ghalibin suka ce wayan fir'aun wannan abin da za a yi mun zo ga makin mu za mu fafata da Musa shin wa yanzu an muka yi wannan fafatawa da Musa idan muka ci nasara an mu muke da rinjaye muna da wani sakamako na lada yanzu ka aje a kare a watsi a basu haka nan a cika so a watsi a basu a meye mu matsayin mu an muka ci nasara meye matsayin mu qala na'am wa innakum idan lamin al-muqarrabin yanzu fir'aun ya musu garanti eh kare na'am eh kenan lada kuna da shi kuma ga kare eh wa innakum idan kuma ku bayan lada na musamman da zan baku ku idan har kuka ci nasara laminal muqarrabin kuna daga cikin fadawa na kusa wannan ladan farko za a basu abin da aka yanka za a basu kuma za a sune sune sune fadawa makusanta suka nan sai suka samu wannan tabbacin na ba ta lada kuma da sa su ne manyan fada sun sun tuka sa kenan da anan ne قال لهم موسى ألقوا ما أنتم قال لهم موسى قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون
فانظروا موسى عليه السلام قال لهم موسى ألقوا ما أنتم القول موسى تنظروا كسكي أبن دزا كسكي فألقوا حبالهم وعصيهم suka saki abin da yake hannunsu na igiyoyi da sanduna mai suka ce wa ƙalu bi izzati fir'aun inna lanahnu ghalibun kaji wai yanzu an yi tsosiran uwa da girman fir'aun eh da girman fir'auna inna lanahnu ghalibun na kurin garanti cewa mun kare mu za mu ci nasara a can Musa cikin kuma cikin taha qala ya qalu ya Musa imma ta giwa na bala qalu ya mu qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an naqula awwala man alqa na'am yanzu kenan su kamar suna da garanti ne ba su matsala yanzu Musa kai ne qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna awal man alka yanzu Musa ta rage gare ka ko ka saki naka ko mu za mu ha saki an baka zaki yanzu kamar kai kansu kamar kai kana garanti baka matsala kai yanzu musa za mu baka magana kai yanzu musa mu baka zabi ko ka saki naka ko musa mu wanda kake so eh su masu garanti ne suna garanti ba matsala shi yake da matsala kawai wannan za mu hada kai ko mu قال بل ألقوا قال ألقوا فألقوا حبالهم وعصيهم قال بل ألقوا قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل يخيل إليهم أنها تسعى تخيل إليه من سيرهم أنها فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى to yanzu kenan Musa alaihi salam an bashi zabi ko ya saki ko su saki ya ci a bal alku ku ku saki naku mana ku da saki kowa zai kare kowa ya ganta yace bal alku fa idza hibaluhum wa isrihum yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a kurin sai ga yan wa wannan sanduna da igiyoyi da suka tara kurin sai ga suna motsi kan muciji tas'a kuma ce da abu mai yawan gaske shi guda ko da gasana ko ina babba tasa wani abu ne wanda cewa iya tabbata cewa ai kenan ana tsahi dan Allah ya tabbatar ne shi hujjar ahlus sunna jama'a cewa tsahi akwai shi illa ƙarya ne illa bai tasiri bai cin nasara amma akwai shi yace ga wannan sanda fa iza hibalum Allah tabbatar cewa fa iza hibalum wa isyum yukhayyal ilayhi min sihrihim anna tas'a sai ga wa'annan igiyoyi da sanduna suna iya gani ba wanda ba wanda hakika ba yukhayyal ilayhi abinda yake kamar haka ki magana abinda yake kallo babu babu hakika suna iya gani kamar saboda min sihrihim saboda tsahin da suka yi ya ga tan ka annaha tas'a kaman ga tanan tana motsi annaha tas'a tana sa'a tana duru tana dauka zuwa kenan tabbas akwai tashin hankali ba ɗaya ba dubunnan abu kuma kowace gashi nan mace zai na ko'ina sun cika hidu Allah ya ce a nan fa'aujata fi nafsi فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى yanzu ‘yan uwa kusa abu lalle abu cewa eh, wannan abu ne ya tabbas ya wakana gashi nan malaka can lakta fastar habuhun eh wajen basirin azim abu ne tabbas an yi ya ce ya ga musa fa'awashi da fi nafsi khifatan musa ya ga musa wannan abin da suka yi kun tsoro musa tsoro kama shi na ce tsoro na ɗan adam game da maciji game da abu mai cutarwa a hausa na ce nan tsoron kadda a rinjaye mutane su rudu a yaudare su alakulun halin da Allah tabbatar cewa musa tsoro ya kama shi kuma za ka san tsoro ne Allah ce kulla la ta khaf innaka antal a'la Allah ce mushi Musa la ta khaf yanzu an ba Musa nutsuwa la ta khaf kaka yi tsoron komi innaka antal a'la kai ne mai cin nasara kaka da mu eh zuke an ba Musa garanti ba matsala kaka yi tsoron komi innaka antal a'la kai ne mai cin nasara a lokacin nan aka mai wahayi wa alƙi ma fi yaminika wa alƙi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sa'irin wa la yuflihu as-sahiru haythu ata Allah mai wahayin cewa wa alƙi ma fi yaminik talqaf ma sana'u aka ce yanzu ka saki wannan abin da yake damarka ka san da yake a dama sakata kana sakinta talqafa ma sana'u za ta laqume za ta haɗe ba ta ta haɗe ba kai za ta rinka haɗe duk ma sana'u duk abin da suka kirkira suka yi na ƙarya za ta haɗe za ta laqume ta haɗe duk abin da suka yi ya ce inna ma sana'u kai sahir ai daman duk wannan taron banza ne abin da suka yi kaidi ne kulli ne na matsawa tsari mai ƙarya ce babu ƙini babu nasara yace wallahi fil husahiru hayya hatta shi kuma tsahidin da yazo din aka aka kawo matsahibicin nasara ba a gwagwarmaya tsakanin ƙarya da gaskiya tsahicin nasara kaka damu wallahi fil husahiru hayya hatta ba shi ba cin nasara haka aka yi aka jewa talaquman me ya wakana abin da ya wakana ulqi sahar sujadan فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى
yanzu Allah ya ce ganin wannan aya da suka gani a gabansu wannan sanda da aka sun suke tsayin ga su kaya guda amma sanda ɗaya ta laƙume gaba ɗayan taron abin da suka tara ganin gaskiya fulki start sujadan sai waɗannan matsawa na jiya sai ga sunan sun haɗu kai tsaye ganin gaskiya sujadan suna masu sujada ga Allah eh sun gaskiya sujadan sun yi mai kauya sun yi sujada ga Allah qalu amanna bi rabbi harun bi rab- bi rabbi musa wa harun suka ce kai tsaye mun yi imani da ubangijin haruna da musa bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa suke nan sun bar fir'aun wani abu ne a gaban kowa da kowa ana kallo abin yawa kana an yi tsayin an yi barazana an kare amma ga gaskiya ta bayyana su shugabannin da suka su yi tsayin dalilin tsayin su su ci nasara akan mujiza to su a gaban kowa sun faɗi su yi sujada ga Allah subhanahu wataala kuma sun ce amanna bi rabbi haruna wa musa mun yi imani da ubangijin haruna da musa ba kare ba kai dan bi to su ma masu abun sun ce sun bi eh sun bi sun meka wuya sun suje daga Allah kai tsaye ba wani kamar jayya yanzu shi fir'aun har yanzu akwai saurin giyan mulki akan shi dan wauta wanda shi abin ce musu qala amantu lahu قال آمنت قال آمنت به قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون kaji barazana yanzu fir'aun Allah ce qal amantum lahu qabla an azana lakum yanzu za ku yi imani kai tsaye da Musa da Harun kai ba ku uzuri wai shi zai shiga da ba annin shi ke wani imani ne ya tambaye shi da uzuri ya tambaye shi imani bai san me imani ba wai wani zama za ku yi imani da shi kafin in ba ku uzuri yace to innahu lakabirukum allazi allamakum su dama na gano da suke nuna abin suke nan zai jiri abin wasa da hankalin mutane a innahu lakabirukum dama wannan Musa dam daman shine babban ku ya koya muku kananan yazo da babban kullu lokaci inna la makar makartumu fil madinati da takhruju min ahliha fa sawfa ta'lamun tan tan tan cikin arafu ne ce ai dama wannan innahu la makar makartumu fil madinati إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون ya ce ina haza lamakon makartumin fil madina ce wannan abin a kullalla ce makirci ne aka mun a gari na eh eh makirci ne aka kulla a gari da tukurdu mina ala don ku ɗauki mutanen da ku ɗauke ku samu mabiya a cikin mutane su biyu ya ce to za ku san ku san fitalu za ku san sakamakon makirci yanzu na fir'auna ya mai da abin kulli kulla kulla ce aka yi da musa da mutane da matsafan nan shi ma duk tsayi ne dai babban su ne na matsafan wa'in na ƙananan ne nan yanzu ga abin da fir'auna ya juyo na barazana cewa ya ma waɗannan mutane barazana cewa falaqatti'anna aydiyakum فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى yanzu ga fir'aun yanzu ya dauki wata sabon decision sabon umarni sabon hukuma da da Musa ake da mutanen Musa yau wannan matsawa za a fara a kansu yaji tunda ya gano makirci ne aka mishi yanzu ga ukuba ga waɗannan matsafa na da masu imani a yanzu falau qatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf yace tabbas yanzu zan yanke ba zai umarni sai zai umarni ne zan yanke hannuwanku da kawan ku sabanin juna mana a yanke hannun dama da kawal hagu wal usallibannakum fi juz'in nakhal kuma zan banayi zan zo in tsire ku akan foto a kawo fitirin dabino a tsaye da kuri a saka a jikin a kashe ku mana a zo bayan an yanke hannu tsawa a zo a tsire su a jikin kuri icen dabino wanda kenan kowa ya gani ga sakamakon masu matar awon makirci a da wannan iyakar barazana kuma an sa'a yawan sun zamanin fir'auna ba shi ɗan adawa fir'auna ba shi da asambile ya ji a yi zama a ce ya yi a ba shi umarni bai ya kai doka asambile fir'auna bai kai ta tambule eh kai tsaye gida yake yake da kun bai shi tsoron kowa bai dan adawa shi ai wannan giyan mulki ashe mace shi ta mace ashe da Allah ba daya giyan mulki ya mallaki komi ba mu ba mu mai barazana komi a hannun shi sai ma ce annabukum al'ala wannan ai kai shi ya magana shi ne gaba daya da haka ya ce zai yi kun ba mai hana shi ba Allah ba zai yanki hannu saɓani da kawo hannu da kawo ya tsira zai a jikin kututturen da binai to wannan abin da ya yi kuma ce wala ta'allamu na ayyuna a shaddu azaban wa abuka kuma za ku sani kuna mun barazan wani mai azaba ko za ku san da ni da ubangijin musa waye mahi tsananin azaba in ya kamu ta wata ya ƙari ku sani za ku sani a yi shi a garin wafka waye tsanin azaba azaba duk mana wata ke wanzuwa kun sani ni ko ko ga mutum musa haka ɗan wani mutanen sun yi imani kuma kai da imani ya jira zuciyarsu da kuma ɗan uwa anan ya karantar da mu maganar imani abin da ke ba wasa da shi mutum akan imani zai iya rasa rayuwar shi baiwa saboda rayuwa ta duniya kamar imanin ka tafi wanda ka tafi da imanin ka ta ka tsaya kan gauruci shi ne shi ne darasin yanzu sun ji wannan barazana qalu lan nu'thiraka قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا
الله سبحانه وتعالى قامنا قريه imanin waɗannan mutane bayan duk wannan barazana ta fir'aun qalu lan nu'tiraka ala ma ja'ana min al-bayyinat wallazi fatarana faqad ma anta qad inma taqdi hadhihi al-hayat ad-dunya fa fir'aun wala lan nu'thira ka hal abada an kare ba yanda za a yi mu zabe ka mu zabi binka an zo an gwada gaskiya da ƙarya mun ga gaskiya ba yanda za a yi mu bi ka alama ja'ana min albayinat mu bi ka mu bi ƙarya akan abin da ya zo mana na hujja karara ba yanda za a yi mu bi ka to wallazi fatarana kai mun rantse da girman wanda ya halice mu Allah kenan kenan ba mu ba koma baya eh ba mu ba komawa baya eh wallazi fadarna musa faqadi ma anta qad fir'auna duk abin zaka kai yamar qali kai faqadi ma anta qad duk abin zaka kai saka ce inna ma taqadi hadil hayatid dunya bakinka fir'aun kai bakin bakin duniya bakin ka kashe ba kare ba bakin mu ya mutuwa fakadi ma an taka kai abin da zaka yi fir'auna kai abin da zaka yi inna ma takadi hadil hadi duniya abin da zaka bakin ka rayuwar duniya ne bakin da azaba mutuwa katar imanin ka eh katar imanin ka yanzu kenan ba mu gana koma baya ta inna amanna bi rabbina إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرمتنا عليه من السحر والله خير وأبقى na'am suka ce inna amanna bi rabbina mu dai mun yi imani da ubangijinmu li yaghfir lana khatayana dan mun imani muna hatar ya gafarta mana kurakurai kullahin da muka yi na maganar muqabala da gaskiya rigima da gaskiya da mujiza muna muka muna fata Allah ya gafara mana wannan ya gafarta mana wannan laifin da muka yi wa ma aka hata na alai min sihir da yanda ka matsa mana ka kawo mu muka yi wannan sihiri muka yi tsari muka yi faɗa da gaskiya kuma wallahu khairun wa abqa can magana da yi ayuna a shittu azaban wa abqa ko yanzu barazana za su sani shi ko ubangiji Musa waye yayi tsananin azaba mai wanzuwa suka ce kuma wallahu khairun wa abqa Allah subhanahu wataala shine in ya bada abu har abada mai mai yahi naka baiwa kuma in ya kamu har abada mana yahi naka kamu Allah shine har abada ba naka ba fatikar duniya sai suke yin wata kalmomi na masu imani cewa innahu man ya'ti rabbahu إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا wannan zai ba ka cewa ashe ba banza ba suka- suka yi imanin suka rungumi gaskiya suka hihita mutuwa akan tsaya kan ƙarya su ce innahu man yatarabbu mujriman domin lamarin yanda ke ciki duk wanda yake ma ubangiji iya mutumin banza mujrimi fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wala yahya duk wanda yake ma Allah yana mujrimi Allah ya tabbatar mai da jahannama kuma a jahannama ba a mutuwa ba a rayuwa sai za su bari su shiga wuta ke sun san wuta kenan an musu wa sun sun labarin wuta ba a mutuwa ba a rayuwa a wuta amma wa man yati mu'minan kada mu saliya dun amma dun wanda ya je ma Allah yana mai imani kuma yayi aiki nagari fa ulaika lahum lahum darajatul ula alahira kenan wannan shi kenan manzo Allah kenan sun zaɓi wannan sace amma dun wanda ya je ma Allah mahalicci shi yana mai imani kuma da aiki nagari wannan suna daga cikin masu darajoji maɗaukaka a aljanna kenan baban zaɓi suka mai kauya me ya ta darajar jannatu adani ta jari جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى na'am suka ce jannatu arkenan na abinda suka magana sakamako na gidajen aljanna an ce jannat duk da aljanna ɗaya ce a mace janna domin yawa aljanna gidaje ne benaye ne haka nan kamar na kowa gidan iya matsayin kamar zama aljanna wani cikin sahabbai wal harisa ne daga harisa ta ce ya so layi ɗanta ne ya mutu a uhud ta ce ya rasulallah ɗanta ne ya mutu a badar ta ce ya rasulallah ka bani labarin harisa shin wai ka bani labari in a aljanna yake in ji daɗi in yi farin ciki an kuma a wutar ƙin ta kuka ya ce inna hajinan inna hajinan ai ɗanki a- aljanna nuni gare shi gidajen da yawa ne ba da jinan to inna wa asabu firdatul a'la ya samu matsayin firdatul a'la kina aljanna kina gidaje ne gidaje ne jannat adan ce jannatun tajri jannatu adanin tajri min tahtil anhar kenan suna sakamakon aljannar zama jannat adanin kenan inda an an je ba a zuwa irin na duniya a tara kuɗi a je a more in sun kare a dawo gida ko yawan shakatawa ita nan an an je an zamna kenan ba a zuwa a hutu jannatu adan tajari min tatil anhar kuma koramu iri iri Allah ya tsara suna gudana kalkashin wannan gida na wannan aljanna ta kuma khalidina fiha an ashe kuma hal abada da wama ce hal abada ya ce mace mai kaca wa zalika ji za a manta tsaka wannan matsayi shine sakamakon dukkan wani tsarkake aiki yanzu yan wa a nan mun tabbatar da cewa fauka alhaq wa batsala ma kanu ya amalu Allah ya ce fauka alhaq gaskiya ta tabbata kenan zinan muna wajen muƙabala tsakanin fir'aun da musa ga abin da ya wakana masu matsawan sun yi iman sun mai kauya kuma abin da aka yi gwagwarmaya cikin araf Allah ce fa waqa al-haqqu wa badala ma kanu ya'malun gaskiya ta tabbata duk abin da suka shirya ya rushe eh فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين Allah ce fa ghulibu hunalik wa anqalabu sagirin wannan taro da aka yi matattara da aka yi Allah ce a wannan matattara da aka yi ta yau zina an rinjaye rundunar fir'aun fagulibu hunalik wanqalabu sagirin kuma sun koma gida a kaskance dan wanda mun ce sunnar Allah cikin bayin shi wa qul jaa al-haq wa zahaqa al-batil وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا wa qul jaa al-haq ga musu gaskiya ta zo wa zahaqa al-batil qariya ta rushe innal batila kana zahuqa daman ƙarya duk yanda aka bahaushe ke cewa tana hore mata aya ko ƙarya dama rusassa ce ta Allah ta iya cewa بل ballan نقذف بالحق على الباطل في فيدمغه فإذا هو زاهق مم.
ولكم الويل مما تصفون Allah ta ga mana kullum haka sunnar Allah take din aka yi gwagwarmaya tsakanin gaskiya da ƙarya Allah ta bal naqzifu bil haqqi ala al batil fa yudmukahu Allah ta haka muke buga kamar ma wannan makami ne makami ne gaskiya ce maka- makami na musamman yace za mu buga gaskiya akan ƙarya fa yudmukahu sai ta mai bugun ta bugun kawuka mai ta bugun kwalluwa a bijikan ai da mutum da kama shirkan shirkan zai ya sauya mutum bashi da mabuga irin kai ta faru da muka za a mai bugon kawo ka ana bugon kan shi kenan ya gashi nan ya faɗi ya gama yawan fa za huwa zahik ya ga- gashi nan a yadda ma'ana ya hallaka nan kenan wa ƙarshen al'amarin dai wannan fafatawa da aka yi a wannan wuri mun samu tabbacin an kare fir'auna a wannan taro mai bin gaskiya ya bi mana bi ya ki bi amma fir'auna iya nan yanzu bayan hujja na wanda kullum dama sun nuna cikin bayan shi idan mutum hujja ta tsare hemi ya buga ko to yanzu idan muka koma cikin kafir Allah ke cewa wa qala fir'auna zaruni aqtul musa وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد
Allah ce wa qala fir'aun daruni aqtul musa wala da rabba ku bar ni kinan zuba ji tawara ku bar ni kuran aqtul musa zan kashe musa ku bar ni kuran kashe shi wala da rabba ya kira ubangiji nashi ya kira ubangiji nashi eh ya kira ubangiji nashi kun sa ku bar ni yanzu ba magana ba magana hujja ba magana kawo magana tsari a yanzu ku kashi za a ji kurkai ya kuɗe eh ba magana yanzu magana hujja ko a kawo wani hujja a yanzu ku kashi da kun zai a ji kurkai eh wani da rabu zai iya kira ubangijin nashi eh zan kace shi gurin a bar ni gurin kaje wai shagantaka wai fir'auna ke cewa inni akhafu an yubaddila dinakum la ilaha an yi an yi sun sani fasadi wai ba ya ce wai ya ce mutane ina tsoron musa ya zo ya canza muku addinin haka ne kenan wanda shi aure shi wannan addinin uwa na gargajiya shi ya kamata a kare yanzu fir'auna ga musu iya faɗa ne kare addinin da muka da uwaye da kaka shi nake tsoro ya canza muku addinin a wani tsanin su da alfasad ko ko ya kawo banna ya bata al'umma ya kare ba kai sauransu ya kare fitina a cikin gari Eh, ya kare fitina su bata gari a suka ce mana za su bata addinin kowa da kakanni wanda kula da yanzu ga rukar gima na gida kanin bid'a da sunna ba kuma ba malaman bid'a hada su kullum a kare gargajiya a kare ina tunanin abu farko sunna nan shekara 20 da wani abu aka yi haɗin gwiwa na malamai gaba ɗaya kowa har ma wanda ba su shiri za ka nan garin ko aka yi haɗin gwiwa aka yi kwalakatif na malaman bid'a wayar za a yi a murƙushe sunna ya mu ta ce nan wa ga ci bai ka huwa ya murƙushe eh an zaka ce wani kullum sati sati ake yi lokacin kusan gida na ke mashi kuma zan kullum sati ake yi muna karatu a zuku suna sana yi muna karatu a kanuki na dare zuku suna sana yi eh he mun rushe wahabiyanci bai ka huwa a nan garin eh wani take wallahi take yi da mun kwanta a gida za a zo a bata mana abincin mu Allah kai wa abincin su Allah haka kuma a cikin mutane da mun zama a gida mun kyale amma yanzu mun huto da ana sa ba a bata ana so a hannun abincin mu a bata mana abincin mu wai dan sa guru da laya da tsubu kare yanzu a hili sun huto su yi wada da sunna ba dan Allah ba dan kare al'ada da kare abinci domin a cikin al'ada ana abinci yake an maida an maida addini ana ci da addini komai abinci ne mutuwa abinci suna an ne aka baka ya tunji a cikinka a aka aihu kama kama aihuwa kana ta rabon suna da abincin mai jego da ci su a cikin suke nema an ma mutuwa kana da ruwa kana kuka a cikin za ta ci eh a cikin mutuwa ka dan tara kwana uku a zo a ci sati a ci arba'in a ci ka shekara ba a barka ba dai an kana da hari an kun biyu to za a wa tsohon fidawo kusurburanka kusurburanka to da wani shi suka gano an aka yi kiran sunna aka gane sunna to me za a ci me za a ci Allah shi ne kurin hada ne ga gaskiya ba don Allah ba a don kurin a cikin al'adar a nan aka tashi kurin malamai sun mai da kowa kurin abinci ne komi abinci za a ci duk bangar komin ka abinci ne to kinan wada suke da gaskiya ba dan a dan abinci kurin to eh to baka baka ta hau wani ne yake mun raddi na yi magana amfani kan magana duba sai mun kasat abin da ta cin kasakin ya ce malam iliya kai ma da kake yin bayanin biyan ka aiki yi mai za mu ciwo mai za mu ci mun ba mu yi ba wallah ka zai aiko a cikin wannan kusa ka zaki da aiko mini kidan wani abinci ne wani ko sai wani biyan ko biyan ki sannan kiyaye a takaice kenan wannan shine kullum tsakanin gaskiya da kare haka lamarin yake sai ga makareci iya wasa da haka mutane wa wannan fama ke wani ka bata addinin uwaye da kakanni wai kuma wani mai kira zuwa gaskiya wai shi zai ka banna eh ina muku tsoron ya ka banna a saman kasa da muna zaman lafiya da an kawo an yi wane da adama mutum da ka zaki eh sun ka banna haka suka tumi Musa yanzu yanzu ne kenan fir'auna ya daki sabuwar decision sabuwar sabuwar doka zai kashe musa kun bai da mashawara yanzu ba magana kawo hujja a kawo matsawa yanzu da kai shi zai kurin za kashe musa labari ya kai wa musa musa mai ce
وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال موسى إني قشت بربي وربكم موسى يقوم قال الله لا بال يا كامل فرعون موسى ينزل الله قوم قال إني قشت بربي وربكم ني ina neman tsari ina neman kariyar ubangiji na ubangijinku min kulli mutakabbir ga dukkan wani mai girman kai wanda lamu da bai misab wanda bai imani da bai misab wanda ba shi imani da ranar tashin kiyama kin arni Allah ina neman kariya ga wani makirci yanzu fir'auna wani abin da yake a fada ashe akwai wani bawan Allah a cikin wannan fada tuni shi ya yi imani fir'aun na shirman shi shi tuni ya gane gaskiya kuma ya bi gaskiya iya nan iya kallon abin da yake ma ku gano ɗan wa'ana akwai muhimmanci abu duk inda kake musulmi kake bai halitta gami imani iya kallo a cikin musulmi addini wani bawan allah ku ba matsayin da gaske har da fir'aun take ma yanzu ya yi wani hadari ya yi wata barazana ga annabin Allah ga Musa salam ta magana kisa ni Allah ce kana zai amana وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءه بالبين وقد جاءكم بالبينات من ربكم فإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب Allah ce wa qala rajulun mu'min wani mutum mai imani yace min ali fir'aun daga mutanen fir'auna dangin fir'auna duk da kamar mata a ba isra'ili ne wancan waye kurin Allah ce ya ce min ali daga cikin mutanen fir'auna haka baka ko Allah neman ko cikin waye Allah wadi min ali fir'aun wani mutum daga cikin gida ne dan cikin gida ne cikin mutanen fir'auna ke mala ce daga tun imanu imanin da yake da shi iya koyewa ba gano mun da gaba ba daga tun imana yake cewa ataqataluna rajulan an yaqula rabbi Allah da suke maganar nan fir'aun wacce nake ta zai kashe Musa zan kashe Musa sai ce a yanzu za ku kashe mutum kurin dan ya ce rabbi Allah shi ne laifin ne wannan nake nan ga daga ya kalubalanci fir'auna ya kalubalanci fir'auna za ka kashe mutum kurin dan ya ce Allah ne ubangiji shikenan sai ka kashe yace alhali wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wannan mutumin ya zo muku da hujja karara daga ubangiji dan ga ayo ayo kware an gwada aya ya kada ku no ya zo da hujja karara daga ubangiji ya kawo hujja karara amma ku ce za ku kashe shi ya zo muku da hujja kun bayyana daga ubangijin ya ce wa in yaku kadiban fa ale kadib me ya ban kashe shi dan kai yaki shi da kare shi an gano ka baka shi ne wa in yaku sadiqan ya so ku ba da zai yi da kunwa amma kuma in gaskiya ce a bari a gani mun abin da ke wadi na azaba ko a bari ma a ga abin da yake alƙawari in har gaskiya ce a za a gani a za mu kino ma me abin kitan eh me abin kitan a sa ido a gani ma waye gaskiya illa za a bazai kana me abin gaji kurin da kaji Allah ya rubuce dan wannan aya cikin sai al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da daya cikin sahabbai ka tambaye amr ibn as amr me ka gani wanda idanka wanda manzo Allah ya sha wutun annabi wutun ya ce sha gaban ka yace wallahi abin nake ban nan ce annabi ya sha wutun wuya wani lokaci ya zo a Ka'aba annabi sallallahu alaihi wasallam iya sallah akwai kwatu bin amin akwai kwatu a misina kwatu bin abin bin abin mu'ayyad hukumar bin abin mu'ayyad ya zo da wani kama a ce rawani wani tsumma annabi iya sallah ya sa wannan tsumma a wuya annabi sallallahu alaihi wasallam annabi iya sallah sujada ya sa ya shaƙe ya shaƙe shi kuran iya nema kashe shi shi na abubakar ya zo ya kawo wannan aya a taƙataluna rajulan an yaƙuli rabbi Allah rabbi aka bai ka ga wani ayi da ce shin za ku kashe mutum kurin dan ya ce Allah rabbi me laye shi kurin cewa Allah na ubangiji bayan ya kama kuta hujja karara abubakar wani ayata abubakar gawo haka halin mutane ke don ke na wani bawan Allah ya huto ya yi kare aƙida shi ya kare gaskiya amma ƙarƙashin wanda muke bayanin kullum cewa duk inda musulmi so da yawa a nan ƙasa yan wani ƙasa balanin ƙasa mu akan samu wani kuskure ko rashin ganowa na hukumomin dan an ce Nijar ƙasa ce da musulmi kula ce da kirista sai za a yi wani taro za a wakilci al'umma a wani taro ko a wani wuri ya ce kirza ka kawo kili guda musulmi ka kawo kili guda kuma kowa yana da buwa guda to nan tabbas ka ganin akwai wata makirci da ya wadara ta ke musulmi da a nan wani wurin aka magana addini biyu ne da kirza musulmi ɗan yoshe za ka zo a daidaita masu mi ake cewa nefsan 85% nafsan 80 ba ka zo ba ta zo ba ta ka zo za su bane cewa ka wani cewa ka zo fursan a ba ka wani ba in ka ce kin sana da 'yan fursan a Niger ai abin yayi wa ba kai ba sun yi lissayin da kunna ji a cikin rediyo a wata da suna hodi yawan su a Niger gaba daya suna da yawan mafiya hamma bakin dubu nawa dubu goma sha biyar gare su musulmi a cikin nijar na gare muna da 'yan kasar nijar miliyan goma sha bakwai miliyan goma sha bakwai 'yan nijar wannan ɗauki arna ba su miliyan biyu marasa addini ko to a cikin kenzi miliyan an haka hudda kenzi mil nawa ne 'yan furmil ne 'yan furmil ne kenan an kace 'yan fursan katazu fursan abin da yawa ne kenan a mutum 100 mutum ɗaya gare su mu kuma a mutum dubu suke da ɗaya haka ne kwakwa babu 'yan furmil ne 'yan furmil ne daidai da sayan a dubu suke da ɗaya kenan nafsan katurbin jizilaf musulmi ɗaya kirista haka muke a nijar amma a wani ɗan na zuwa ce a bada wai kota ɗaya to muka ce an yi mabin ya ƙari ko idan wannan taron da za a yi ɓangaren ma'aikata sanjikakin ma'aikata ta sojina ta yan sanda ta wane ne ta yan kasuwa ta yan lakon ta ma'aikata ko duk me su kuna hamsin ne ba kenan me yasa kuku da an ma an sa ɗayan malami ko ai ku duka musulmi ne kenan duk taron da za a yi haramu ne gare kana kallo a cutar da addini a wurin don kai kajin da wakiltar sanjikakin ma'aikata ta yan lakon ta soji na ta yi sanda ka ce kai ai to anan Allah ya kama ka Allah bai baranka kai musulmi ka idin da kake bai halitta ka ga Allah za a musulmi wani illa za ta ta da addinin Allah ka kyale dan ka ji da sunan wasan da ka da ba dan ka ga nan irin wannan misali wani bawon Allah a fadin Fir'auna yake ma iya kallo za a yi wata ɓanna ce la za ku kashe mutumin kurin daga ya ce Allah ne ubangiji shi ku bari ma abin da ke wadi in ƙarya ce ke da ƙarya ce an kuma gaskiya ce abin da ke wadi zai same ku wannan bawan Allah haka ya wadi ya ce inna Allah la hadi man hum sulfun kazzab kuma ce wallahi ku sani Allah bai shi da duk mutum maballaci mai karitarwa bai shi da mun shari'awa kidan kuma wani gaskiya duk mutumin da ya gano gaskiya yana wani da gaskiya Allah bai shi da shi kenan ku yi hankali me yace gaba
يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد yanzu babawan Allah ya ci gaba da wa'azi ga ga Fir'aun da jama'a shi ya qaum lakumul mulku yawma zalim fil ard yau dai ku Allah ya ba mulki mai rinjaye ku kuke da rinjaye a saman ƙasa ki buta ke mulki a hannunku to wannan abin da mulki ke hannunmu a hannun muke muke komi famanyan suna min ba su la'ijana waye zai taimake mu idan azabar Allah ta zo mana waye zai taimake mu kajuwa kina akwai azaba ta Allah idan kuma ta zo wai zai agaje mu kuma yanzu ne ba su da zanyana wai zai tabke mu amma da fir'auna ya ji magana qala fir'aun ma urikum illa ma ara wa ma ahdikum illa tabi'u shar ni wa wala abin da shiga muku wa kirin nan ana tattaunawa da cikin fir'auna da sama abin da sama da zai ba a wajen fir'auna mutum mutum shi ne a wajen fir'auna mutum ya ka shawara ne layin shi yake amma bai san mutum mai imani ba yanzu fir'auna iya raddi ga magana shi ni wa kenan kai ka gaya magana kaza ni wa abin da kiga muku shine wa abin da kiga muku shine gaskiya wa kuma ina shirye da ku ne hanya ta kwarai wai bar aure ki samu gaskiya ina shirye da ku ne zuwa ga hanya ta gani kenan shi ka ga musu Allah ke wani ba alamin ce da bika bika ne ba Allah wa qala allazi amana ya qaumi inni akhafu alaykum mithla yawmil ahzab مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد أنوا منذ ديدين أنا قلوك تياته إن شاء الله وأن الله كامو sai mu dasa mu ga irin wa'azi da ya kamata idan mutum ya ga gaskiya duk inda yake ya zama to mai kare mai kare gaskiya ya fara duk inda yake Allah taimake mu insha Allah Allah ka waranta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wabarakatuh